أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايك أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙadarta mana haɗuwa a wannan gidan radiyo na alhuda domin ci gaba a cikin karatun littafin sharhus sunna na shehu malami al'imamu albarbahariyu rahimahullahu ta'ala yau muna sha tara ga wata na rabiul awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa sha wanda ya dace wa biyar ɗin watan sha ɗaya miladiya ta 2020 idan ba a manta ba yan uwa muna cikin karatun littafin na mun zo daidai inda malin zai fara magana akan abin da ya shahi falkalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdathun wanda wannan kuma zai zamanto darasi na biyar insha Allah ta'ala kenan wannan shine darasi na biyar maliki cewa falkalamu wal khusumatu da abin da ya shahi alkalam imana ilimi irin na zance na surutu da maganganu wal husumatu sannan kuma da jayayya akan abin da ya shahi sunayen Allah da siffofin shi wal jidalu kenan can wal husumatu da husuma wal jidalu da abin da ya shahi jayayya akan sunayen Allah subhanahu wata'ala da siffofin shi wal mira'u sannan kuma da abin da ya shahi shakka mutum ya rika shakka a cikin sunayen Allah da siffofin shi wannan al'amura da malin ya ambato gaba ɗaya mutum ya ɗauki manhaji na magana kawai surutu ma'ana kawai ya rika auna abubuwan da hankalin shi sai ya hutu ya ta maganganu akan cewa kaza ne daidai kaza ne ba daidai ba amma fa magana ce kawai yake babu wani dalilin da yake goyon bayan abin da yake faɗi to da shi maganan wal khusumatu da abin da ya shahi husuma da abin da ya shahi jidalu jayayya abin da ya shahi mira shakka waɗannan abubuwa gaba ɗaya akan sunayen Allah da siffofin shi wani abu ne wanda yake muhdasun abu ne ƙagegge wanda ba a san shi ba a cikin musulunci daga baya ne zo sannan kuma wannan abu duk mutumin da ya kama hanyar haka abin zai kai shi zuwa ga yaktahu shakka fil qalb zai samar da shakka a cikin zuciyar zuciyar mutum sai sanya maka shakka game da sunayen Allah da siffofin da siffofin Allah subhanahu wataala malici wa in asaba wa in asaba sahibuhu alhaqqa was sunna ko da ma'abucin wannan tunani da surutu da magana da jayayya wa in asaba ko da ya samu kenan ma'abucin wannan abubuwan ko da ya samu alhaqqa gaskiya was sunnata ya biyo abin da yake daidai to lalle tabbas akwai matsala kuma wani abu ne wanda yake kagagge ne bi ma'ana ba hankalinka zaka zo ka hakkama ba akan abin da ya shahi zakulowa ubangiji subhanahu wataala sunaye sannan kuma da abin da yake siffa ne ga Allah subhanahu wataala to wannan abubuwa gaba daya kamar da Salihul Fawzan Allah ya mushi rahama yake cewa yake cewa waɗannan abubuwan al-kalamu wal jidal wal khusumat da abin da ya shahi jidal da maganganu da jayayya da husuma yace allati hasalat baina al-firaqi kulluha umurun kulluha umurun muhdatha abin da ya faru tsakanin kungiyoyi daban-daban jama'a daban-daban waɗannan abubuwan ƙirƙirarrun abubuwa ne an samu wasu masu manhaji na 'yan magana masu surutu kawai su zo su ce ai kaza ne kaza ne daidai kaza ne ba daidai ba wanda sababin wannan abu kuma ba abin da ya ɗora su zuwa ga wannan abu in ba bin son zuciya ba ittiba'ul ahwa bi ma'ana mutum ya bi son zuciyar shi zuciyar shi za ta kitsa mishi ta raya mishi ɗora mishi tsari sai ya bi wannan tsarin to wannan shi ke kai dan adam ya baro shi ke halakar da dan adam Allah kiyaye maliki cewa man kana hawahu amma duk mutumin da ya zamanto son zuciyarka yana biyayya ga abin da manzalla sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bi ma'ana kai son zuciyarka kana mai da shi gehe duk abin da aka kawo to zaka tambaya me amine ne abin da yake karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka tayi akai to wannan abu tabbas wannan tsarin da ka ɗauka tabbas zai kai ka zuwa ga ya zamanto ka samu nasara ya zamanto ka samu shiriya amma in dai zamanto mutum zai bi abin da zuciyar shi ta raya mishi da maganan masu magana da husuma masu husuma da jayayya ta masu jayayya da masu shakka to wannan abu zai kai mutum zuwa ga ya hallaka shi ubangiji subhanahu wataala yake ambata a cikin suratul baqara aya ta 38 Allah yake cewa fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ke cewa tabbas zai zo muku daga daga gare mu shiriya kenan wannan shiriya daga wajen Allah subhanahu wata'ala take shine alqur'ani mai girma da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan la majala lirra'ayi babu babu wuri na tunaninka ko kuma ra'ayinka ko ra'ayinki ko kina ai ina ganinki ko kuma ina ganinka ko na makamancin a babu zancen ina ga kaza ina kaza a wannan shiriya daga Allah take ba kayan garinmu bane ba ba kayan garinku bane ba ba kayan ƙasarku bace ba ba kayan ƙasarmu bace ba mana wani abu ne wanda yake daga wajen Allah da haka fa imma ya'tiyannakum minni huda Allah yace faman tabi'a hudaya duk wanda ya bi wannan shiriya tawa fala khawfun alaihim babu tsoro a gare su gobe kiyama na cewa za su tozarta wala hum yahzanuna sannan kuma babu bakin ciki a gare su aikin da suka kaddama mana shari'ar da suka bi ta Allah subhanahu wata'ala wannan abu zai zama to musu a matsayin sababin da Allah mai girma da buwaya zai kai waɗannan bayi cikin gidan rahaman shi Allah ba mu dacewa sannan kuma ubangiji ƙara ambatawa a cikin suratul daha aya ta 123 Allah ya ce famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wallahi duk mutumin da ya bi shiriya ta inji Allah subhanahu wata'ala fala ya dillu wannan mutumin tabbas ba zai bace ba sannan kuma wala ya shiƙa haka kuma ba zai tsiyata ba imana ba zai zamanto matsiyaci ba a gobe kiyama yan uwa musulmi idan muka lura da wannan magana da malam yi anan magana ga mamma shine wannan mas'ala mas'ala ce ta mas'alatul ittiba' ce imana kawai ana buƙatar ne mutun ya bi al-ittiba'u wal inqiyadu wat taslim li amri Allah wa rasulihi mutum ya bi abin da Allah da manzon shi suka shar'anta mutum ya bi abu ya memeka wuya ya sallama game da umarnin Allah da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba tare da wani jayayya ba ba tare da faɗin cewa a ni kaza nike gani ba saboda dukkan waɗanda suka ɓace za ka samu sun ɓace ne a dalilin rashin wannan sallamawa ba su sallamawa abin da Allah subhanahu wataala ya ambata ba ba su sallamawa abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata ba wannan abu sai ya kai su zuwa ga bacewa da haka dukkan wata kungiya da zaka ɗauka dukkan wasu jama'a da zaka ɗauka wanda suke saman tafarki wanda yake na bata to zaka samu wannan batan ya zo musu dalilin sabawa dalilin rashin biyayyan da ya kamata su yi ga umarnin Allah da manzon shi ubangiji subhanahu wataala yake cewa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahumullahu wa huwa samiul alim kenan da haka wajibi ne mutum mai imani ya kula in kuma ba a kula ba to lalle tabbas idan aka bada baya aka juya baya to fa inna ma hum fi shiqaq kawai za a samu mutane ne a cikin farfajiya ta rikici da ɗauki ba daɗi wannan ya haɗi wannan ya haɗi wannan kafurta wannan wannan kafurta wannan haka za a tsinci kai a ciki in dai aka bar karantarwar ubangiji subhanahu wataala aka bar tsarin da manzon Allah karantar da al'umma sannan kuma fa sayakfikahumullah kai da kake da'awa akan abin da yake tafarki wanda yake na daidai kake kiran mutane zuwa ga Allah to Allah zai wadatar maka Allah ya ishe ka mana Allah zai isan maka game da waɗancan mutane wa huwa samiul alim Allah mai ji ne kuma sannan masani ne haka Allah ƙara ambata cewa wala tattabi'u subula kar ku bi kankanin hanyoyi bi mana dukkan wata hanyar da ba za ta kai ka zuwa ga Allah ba kar ka bi ta fatafarraqa bikum an sabilihi sai ta raba ku daga hanyar Allah Allah ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine abin da ake jan kunnen ku akai ake muku wasici akai la'allakum tattaquna tabbas za ku samu tsoron Allah in kun bi abin da yake shari'a ce ta Allah kun bi hanya wanda yake mai kyakkiya hanya kun bar wannan kankanan hanyoyin da suke jingine a jikin wannan babbar hanya kenan wajibi ne ga dukkan mutum mai imani ya sallama ya bi akan abin da aka zo mishi da shi ba a bukatan tunaninka ko ra'ayinka ko na makamancin wannan Imam al-Barbahari yake cewa wa alam rahimakallahu anna al-kalama fi rabbi ta'ala muhdathun wa huwa bid'atun wa dalalun bid'atun wa dalalatun ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان الإمام البربهاري كتشوى سنن كسني كسني الله يرحم أغريكا kaga wannan iya daga cikin halin managarta managarta wanda suke managartan diya halin magabata والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان kaga shi ba ma wanda suka gabatan ba kai ma da zaka karanta littafin ko ka saurari littafin naka malan ya sa ka a cikin addu'ar shi malai ce ka sani Allah ya maka rahama annal kalama fi rabbi magana akan zatin ubangiji subhanahu wata'ala muhdasun wani abu ne kirkirarre fararre kirkiro shi akai daga baya aka fara wani abu ne wanda a da ba wanda yake magana akai magana akan zatin Allah mai girma da buwaya ba wanda yake wannan magana kawai aka ce Allah subhanahu wataala sami'un ne yana ji kowa ya yarda basirun ne yana gani kowa ya yarda ba wanda ya taba tambaya yaya Allah yake ji ko yaya yake gani saboda su a wancan lokacin kawai as-sam'u wa ta'a ne kawai bi ne za ka yi za ka meka wuya abinda aka maka bayani khalas abinda ba maka bayani ba kuma kai dai za ka bauta wa Allah subhanahu wataala akan tsarin da aka karantar da kai kawai amma daga baya ka zo aka rika maganganu akan zatin Allah subhanahu wata'ala shine ma ce maka kai hankali magana akan zatin ubangiji subhanahu wata'ala muhdasun wani abu ne kirkirarre kai kuma dama an ce maka a dukkan abu kirkirarre wannan abu ne wanda yake bata ce yace wa huwa bid'atun bid'a ce bi ma'ana ratsewa hanya ne wani abu ne kirkirin wanda ma anzalallahu bi zalika min sultan wa dalalatun kuma sannan wannan magana akan zatin ubangiji bata ce a zo a rika faman wasafta wasu abubuwa ko na makamancin wannan wannan bata ne wala yutakallamu fi rabbi ba a magana akan Allah subhanahu wata'ala kowa ya ja bakin shi ya tsuke kar kowa ya ce komi sai yaushe illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla sai abinda Allah ya wasafta kanshi da shi mai girma da buwaya fil qur'ani a cikin qur'ani ya ce maka a cikin qur'ani kaza kaza kaza ne dole dole kai imani da shi ba wanda sa kai tawili kuna makamancin wannan yace wa ma bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi haka kuma game da abinda manzon Allah yayi bayani ga sahabbai wannan shine abinda ake bi shine abinda ake doka game da abinda ya shahi magana akan zatin Allah abinda Allah ya hodi akan a karan kanshi a cikin alqurani mai girma kai imani da shi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah da shi kasancewar ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha to shi ma wannan kai imani da shi mali ce fahuwa jalla sana'uhu shi ubangiji wanda ambatan shi ya ɗaukaka yaban shi ya ɗaukaka wahidun ɗaya ne bi mana tilo ɗaya ne bayyana na biyu sai ce kuma amma laisa ka mislihi shay'un babu wani wanda yake tamka ga Allah subhanahu wata'ala shay'un kuma menene amma kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar wa kanshi cewa wa huwa sami'ul basir yana ji yana gani yana ji yana gani za mu zo mu ji ladabin da addini ya karantar da mu game da nan Allah ya tabbatar wa kanshi cewa yana ji yana gani a cikin alkur'ani mai girma laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir cikin suratu shura aya ta 11 to anan jin ubangiji subhanahu wataala da ganin Allah subhanahu wataala wanda ya tabbatar wa kanshi anan mu a matsayin mu na masu imani mu a matsayinmu na masu bin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama, mu a matsayinmu na masu sallamawa ga umarnin Allah da manzan shi ya ya kamata mu fahimci wannan abin. Ubangiji ya tabbatar wa kanshi yana ji yana gani, mun yarda yana ji yana gani, me yasa saboda ga aya ta Ƙur'ani ta tabbatar da haka. Na farko kenan. Na biyu, yaya Allah subhanahu wata'ala yake ji, yaya yake gani, ba mu sani ba. Me yasa ba ku sani ba? me yasa ba a sani ba saboda Allah bai yi bayanin ga yanda yake ji ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi bayanin Allah bai karantar da shi bayanin ta ga yanda Allah yake ji ba haka mu abin da aka umurce mu bauta mu Allah da shi a wannan bangare mu yarda yana ji yana gani ya yake ji ya yake gani wannan kuma mu sani ba wannan shine ka'idar da mutum zai doka ya huta wannan shine manhajin ahlus sunna wal jama'a tun daga zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa akan wannan suke amma al'umma da yawa sun bace a dalilin korewa sai ce a ya za a ce da adam yana ji Allah yana ji a ai ba a ce ba jin ubangiji subhanahu wataala ga yanda yake a an ce yana ji kawai yana ji ya yake ji ba mu sani ba shine kawai wasu suka kore wannan abin kaga Allah tabbatarwa kanshi abu su kuma sun kore kai abin da ake bukata a gare ka shi sa dama aka ce maka musuluncin ma da kanshi a cikin definition din da ake bada al-istislamu ta'rifin shi al-istislamu lillahi bit-tauhid mana meka wuya zuwa ga Allah da kadaita shi ka kadaita Allah a cikin ibada duk abin da aka ce kai kawai kai abin da ba sa ka ba kuma ka kai baya kamar yake cewa rabbuna ubangijinmu awwalun shine na farkon da bilamata wanda ba ba a cewa yaushe mana a ce Allah shi na harko ka ce yaushe a ba a hudun haka shi na harkon da ba a tambaya yaushe wa akhirun sannan kuma shine na ƙarshen da bila muntaha wanda baya da ƙarshe kuma ya'lamu sirra wa akhfa ya san abin da yake sirrance ya san abin da yake yake yake boye duk abin da yake sirri ne boyayye Allah san shi sannan kuma ubangiji subhanahu wataala wa huwa ala arshihi stawa Allah ya daidaita akan al'arshin shi ya Allah ya daidaita akan al'arshin shi ba mu sani ba me yasa ba ku sani ba saboda ba mana bayani ba amma Allah ya tabbatar wa kanshi cewa ya daidaita akan al'arshi bayanai za su zo anan gaba insha Allah ta'ala wa ilmuhu bi kulli makanin ilimin Allah ya haɗe komi da komi wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma haƙiƙa Allah ya mamaye komi game da sanin shi wala yakhlu min ilmihi makanun ba wani wuri da zai wohinta game da ilimin Allah subhanahu wataala ya san komi ya san ko ina duk abin da yake faruwa ubangiji subhanahu wataala yana da ilimi akai to wannan shine magana da amalan Imam al-Barbahari yayi sai mu koma mu ɗauki maganar gaba ɗaya bayan ɗaya yace annal kalama fi rabbi ta'ala muhdasun wa huwa bid'atun wa dalal wannan gaba ta farko kenan kenan magana akan zatin Allah subhanahu wata'ala wani abu ne kirkirarre wanda ma'abuta bata wanda suka karkacewa alqur'ani da hadisi su suka fara yin wannan magana dama saboda babu tsoron Allah tare da su za su doko su wasafta Allah subhanahu wata'ala da abinda bai wasafta kanshi da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai wasafta shi da shi ba ko kuma a su kore wasu abubuwan da Allah ya tabbatar wa kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu aka a wannan abu su kuma su su kore saboda babu tsoron Allah tare da su walaysa indahum khashyatun lillahi azza wa jalla ba tsoron Allah tare da su da haka fahum yatakallamuna fi zatin rabbi wa yatakallamuna fi asma'ihi wa sifatihi wa yajhaduna wa yanfuna ma athbatahu ma athbatahu Allah li nafsihi aw ma athbatahu lahu rasuluhu abinda manzo Allah ya tabbatar su kore abinda Allah ya tabbatar su kore saboda babu guziri na tsoron Allah tare da su dan uwa musulmi yar uwa musulma abin da yake wajibi akan dukkan mutum musulmi an yastamirra ma'a tariqi sahih ka ci gaba akan bin tafarki wanda yake managarci shine tafarki na mazanjiya magabata wanda suka gabata na kirki as-salafu salih kenan wajibi ne mutum mai imani ya kiyaye wannan wannan shine abin da zai tabbatar maka da imaninka sai mu zo gaba ta bi malike cewa wala yutakallamu fi rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla fil qur'an ba amma ba magana akan zatin Allah sai da abin da Allah ya wasafta kanshi da shi a cikin alkur'ani mai girma kenan saboda an hana ka aljidal an ce maka babu jidal babu husuma babu kalam kenan ba magana haka kawai tartartar ka zo kai ta maganganu wanda suke ba anzalallahu biha min sultan akan siffofi na Allah subhanahu wataala da sunayen shi abin da yake wajibi shine abin da yake a bayyane shine mutum ya karanta alkur'ani mai girma ya karanta hadisan manzon sallallahu alaihi wasallama da abin da suka zo da shi wannan ma'anar da suka kumsa to wannan shine abin da ake nihi nan ubangiji ya tabbatar wa kanshi cewa yana yana da ilimi mana al-ilm ma'ruf abin wanda yake sananne Allah ya tabbatar wa kanshi yana da hannu ya tabbatar wa kanshi daidaituwa ya tabbatar wa kanshi cewa ya ɗaukaka akan komi to waɗannan abubuwan suka zo gaba ɗaya a cikin ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wajibi ne akan mutum mai imani ya kula da su kuma ya ba da himma akai kar ya bar su ya je zuwa ga wani abu wanda yake na daban abin da ya shahi sunayen Allah subhanahu wataala da sifofin shi an samu wasu daga cikin al'umma sun karkace da suka karkace kuma karkace wannan abu biyu ne dora su zuwa ka wannan karkata abu na farko shine suke cewa su za su yi tawakkuf Allah ce yana je na ga masu suka ce a su za su yi tawakkuf suka ce zahirin abin da aka faɗi nan ba haka bane ake nihiwa misali yanzu ubangiji ya ce wa huwa sami'u shine mai mai ji al'alimu masani albasiru mai gani sai su ce a eh wannan gani da sani da wane ne eh mun san da suke amma mu ba za mun yi tawakkuf mana ba ruwan mu shiga ba mu mu tabbatar ko mu kore ba to wannan bata ce saboda abinda Allah tabbatar da shi a cikin Qur'ani gashi nan su sun sun sun sa shakka akai ai shi ne a can harkon karatun maliki cewa ko kuma abin da ya shahi mira shakka kaga nan su sun sa shakka a wajibi ne mutum idan abin da Allah tabbatar wa kanshi ka tabbatar mishi sannan kaso na biyu sunan suke tawili sai su yi tawili aka faɗi aka ce aka ce yadullahi sai su ce ai ƙarhin Allah kuna makamancin wannan an ce hannun Allah su ce ƙarhin Allah to su irin waɗannan sifat in ba wanda ya ce maka ka ba kanka wahala a kansu kawai yanda Allah subhanahu wata'ala ya ambata cewa kaza ka yi imani saboda Allah ya wasafta kanshi da wannan abu kai ka yi imani da wannan yaya abin yake baka sani ba baka sani ba me yasa baka sani ba saboda ba ai bayani barantana ka sani kenan wannan shine abin da zai kare maka ya tabbatar maka da imaninka da Allah subhanahu wata'ala dan tabbas mutane da yawa ma'abuta maganganu ahlul kalam ma'abuta zance da surutu da falsafa da sauransu sun yi maganganu da yawa mutane sun bata lokacinsu da rayuwarsu da yawa yanzu misali in ka ɗauki irin wannan ɗan ɗan kama iskan wannan iliya abu madi wanda yake caci itula adili min aina walakin ni ataitu kaga shi gaba ɗaya ma duniya ce ma gaba ɗaya shi yake tuhuma yana cewa wai ya zo daga ina ya zo ya ce bai sani ba ya ce ya shi dai kawai hanya ya gani a gaban shi mutane ana ta rayuwa shi ma ya bi su yake tahiya ya ce daga ina ya zo ce bai sani ba ina za shi ce bai sani ba ya ce kuma kai wali ma za lastu adiri kuma ya ce lastu adiri ya ce me yasa ma ban sani ba wai ya ce kuma ban sani ba hallau ka duba dan adam ya rika tunani irin na na mahaukata kuna makamancin wannan to duk mutumin da ya bar littafin Allah ya bar hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ya kama tashar daji ya kama tashar daji kuma ba inda za ta tsinke da shi in ba gidan wutar jahannama in bai in bai komai tuwo ba kenan wajibi ne mutum mai imani ya kiyaye surutun magana an yi wane ne kaza yanzu ka duba irin abubuwan da duniya take ciki a yau a kama waɗanda suke su ne fiyayyu a cikin a cikin rayuwa wanda har a wajen Allah baya su a kama a yi ta faɗin maganganun da aka ga dama a kansu kuma a daidai lokacin da za ka samu wasu kasashen musulman kamar ba a yi wani abu ba kamar ba a yi wani abu ba an ci gaba da mu'amala an ci gaba da komi da komi abubuwa suna gudana to duka me yake kai mutane zuwa ga waɗannan abubuwa duka maganar surutu an karanta falsafa an karanta wane ne an zo Allah ma ana shakka akan samuwar shi da sauransu shine wani bayan ya ya kama wannan tsarin na, na, na, na, na tunani bayan ya yi ya yi tunani ya yi tunani har ya kai tsuha yanzu da ƙarshe zo ke cewa nihayatu iqdamil uqul iqalu yace wa aghlabu sa'yil alamin dalalu yace nihayatu iqdamil uqul yace wallahi ƙarshen gabatar da hankali a cikin al'amura la siyama abin da yake da alaka da addini yace iqalu mana wani kaidi ne da wani kumci kaidi ne da kumci ya ce kuma wa aglabu sa'ayil alami na dalalu mafi yawan kai kawon da mutane suke yi a kai za ka samu caɓata ce Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin to za ka samu kai kawon da ake duka ana faman karanto wani abin da la'alla zai lalata ya ruguza mutum addinin shi to wajibi ne mutum mai imani bangaren sifofi da sunayen Allah in aka zo kowa ya tiris a tsaya mi Allah ce manzo Allah ya faɗi sai a imani da su shikenan ya ci gaba da cewa wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa hasilu dunyana adan wa wabalu yake cewa wa arwahuna zukatanmu rayukanmu fi wahshatin suna cikin wani kadaici suna cikin wani dimuwa yace min jusumina game da abin da ya shahi gangan jikinmu yace wa hasilu dunyana kuma abin da yake faruwa a cikin rayuwar nan tamu adan kawai cutuwa ne muke yi wa wabalu kuma sannan ƙarshen al'amuran namu ba zai kyau ba kenan duk mutumin da ya zamanto ya gabatar da hankalin shi a cikin al'amura yanzu haka zaka samu mutum idan ya kware ya goge a bariki shi duk abin da za a kawo mishi na hadisi kawai sai ya auna da hankalin shi yana ga bai kamata ai kaza ba yana ga ai kaza an toye ma wani haƙƙi ko da makamancin wannan alhali duk abin da wani zai yi a yau billahi azim an riga shi abin da zaka zo ka yi a yau to zaka samu ce a cikin waɗanda suka gabata wani yayi irin wannan abin da kai wanda suka rubuta falsafar da ka karanta wanda tabarin hanyar da sauransu tun kahin kai ka zo a yi ka su tuni har sun yi rubutu a kai masu wuce da haka an ka zo ka taka a hankali ka san yanda za ka yi ka wanye da ubangiji subhanahu wata'ala lahiya amma kakka shiga cikin sunayen Allah da siffofin shi kai ta kawo tunaninka da ra'ayinka da ya kamata ka da yanda kake gani a bakka da wannan majalin yake cewa walam nastafid min hayatina walam nastafid min bahthina tula tula umrina illa an jama'na fihi qila wa qalu yace mun mun gabatar da rayuwar muna ta bincike ana ta bincike a karanta kaza a bincike kaza ai wane ne yace wallahi karshen rayuwar mu mun bata rayuwar gaba ɗaya bamu hada komai ba in ba kace nace ba kace nace kawai wannan ya ce wani ya ce wani ya ce wani ya ce karshe babu wani ilimi lahiyayye wanda hankali zai iya zuwa hankali lahiyayye ya iya zuwa gare shi saboda an bar Allah an bar Qur'anin da Allah sabkar wannan Qur'anin da Allah ya sabkar da muke ga cewa kaman ba wani abu bane ba sannan kuma karantarwar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune abin da suke guziri suke sune kaman abinci na abin da shahi kokolluwar dan adam a duk lokacin da dan adam ya bar su to wallahi wannan dan adam in ya kama bata to haka za ka samu irin waɗannan da shi da iri su suna da yawa shi ma wani yake cewa laqad ta'ammaltu turuqa alkalamiyyata yace yayi lissahi yayi lissahi gaba ɗaya na hanyoyin ma'abuta magana yan zance da surutu wa manahi wal manahija al falsafiyya sannan kuma da tsare-tsare da karantarwa irin abin da ya shafi falsafa yace fa ma ra'aituha tushfi alilan ban ga tana iya warkar da mara lahiya ba sannan kuma wala tarwi ghalilan ba ta iya kosar da hudda ishirwa ga mutumin da yake jin ishirwa ya ce wa ra'aitu aqraba turuqi tariqatal qur'an ya ce wallahi mafi kusan hanya da zai kai dan adam zuwa ga samun nutsuwa a cikin zuciyar shi rayuwa nagartacciya ya ce kawai ita ce hanya alqur'ani mai girma ka karanta Allah yake ce ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u Allah yake ce ar-rahmanu 'alal arshi stawa kenan duka ga sunan abinda Allah ya wasafta ya hadi wa kanshi kenan wajibi ne mutum mai imani ya tabbata akan wannan in yace kuma zai bar su to tabbas zai shiga zai shiga cikin wani abu daban sannan malik ce a cikin gaba ta gaba fa huwa jalla sana'uhu wahidun ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne laisa kamithlihi shay'un babu wani tamka ga Allah subhanahu wataala wa huwa samiul basir Allah mai ji ne kuma sannan mai gani ne sannan kuma rabbuna awwalun ubangijin mu shine na farkon da bila bila bila bila bila mata wanda ba za ka ce yaushe ba sannan kuma wa akhirun shine na karshen da bila muntaha babu karshen shine Allah yake cewa a can cikin suratul hadid huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah ya ambata cewa lalle huwal awwal shine na farko kuma shine na karshen manzala sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa a cikin addu'o'in da yake Allahumma yake cewa antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un wa antal zahiru falaysa fawqaka shay'un wa antal batinu falaysa dunaka shay'un manzala yake cewa Allahumma ya ubangijina antal awwal kai ne na farkon da laysa qablaka shay kahin kai ba kowa ba komi wa antal akhiru kuma kai ne na ƙarshen da falaysa ba'daka shay bayan ka babu komi kenan harkon ubangiji batta da yaushe sannan kuma ƙarshen hallo bayya da shi ma yaushe wa anta zahiru ubangiji subhanahu wataala kai ne az-zahir idan ka ce az-zahir wanda yake saman kowa saman komi shine Allah yake cewa huwal qahiru fawqa ibadihi yace wa huwal hakimul khabir Allah shine mabuwayi shine gagararre fawqa ibadihi sama da bayin shi mana yana sama da su sannan kuma wa huwal alimul khabir Allah shine al-alimu alhakimu afwan mai hikima alkhabiru mai cikakken ba da labari game da abin da ya gudana sannan dai akan wannan kalma ta azahiru Allah yake cewa huwal qahiru fawqa ibadihi Allah shine marinjayi shine mabuwayi akan bayin shi yace wa yursilu alaikum hafaza da haka ubangiji subhanahu wataala na harko fauqiyya alfauqiyatu dhatiyya zatin ubangiji yana sama da kowa wa haka kuma kadara ta ubangiji subhanahu tana sama da kowa sannan kuma rinjaye na ubangiji yana sama da kowa da haka manzo Allah sallallahu alaihi shine ambata cewa wa anta zahiru falaysa fawqaka shay babu wani abin da yake sama da kai yana nihin cewa lalle ubangiji subhanahu wataala yana sane da dukkan komi ba wani abin da yake boyuwa a gare shi la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama haka ya ambata ba wani abin da yake boyuwa ga Allah subhanahu wataala ko a ƙasa ko a sama Allah ya san komi ya san duk abin da yake kai kawo sannan maliki cewa ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala arshihi istawa ubangiji subhanahu wataala ya daidaita akan al'arshin shi daidaiton da yake ya dace da girman Allah subhanahu wataala wanda kuma Allah ya bar ma kanshi sanin cewa yaya ya daidaita da haka ubangiji subhanahu wataala kenan ya wuce inda za a zo a rika maganin ce ayi wasafta shi da hankali kuna makamancin wannan shi ne Allah ke cewa ma qadarullah haqqa qadarihi ai bu su girmama ubangiji ba haƙiƙanin girmamawa Allah ce wal ardu jami'an ƙasa da kuke gani gaba daya qabadatuhu suna ƙarƙashin damƙa ta Allah subhanahu wataala a gobe kiyama was samawati matawiyatun bi yaminihi sannan kuma sammai gaba daya guda bakwai din nan za a nade su da hannun shi na dama ubangiji subhanahu wata'ala sai ce subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah wata'ala ya ɗaukaka amma yushrikuna game da abin da suke sanya wa Allah a matsayin abokin tarayya bi ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala kaga anan ya tabbatar wa kanshi cewa damka ya tabbatar wa kanshi hannu dama to yaya daman take wannan shine ba wanda ya nemi akan ka sani mana saboda addinin bai maka bayani ba ka tsaya akan wannan kai tawakkuf da haka fal makhluqatu bin nisbati ilaihi yake cewa abin da shi halittu game da Allah subhanahu wata'ala wajibi ne su yi da'a su yi biyayya abin da aka hodi musu kawai shine abin da ke wajibi akan su bi Allah ke cewa ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu yace da'ufa at-talib wal matlub sai yace ma qadarullah haqqa qadarihi mahallu shahidi kenan da haka yan uwa musulmi ala ayati hal wajibi ne mutum mai imani ya kiyaye akan abin da ya shahi duk abin da yake suna da siffa na Allah ka tabbatar kuma ka tsaya daidai gwargwadon inda aka tsaye da ka karka wuce inda ba abin da ba sa ka ba saboda idan ka ce a kai za ka rika auna abubuwan ne da hankalinka to tabbas za ka ɓace tabbas za ka ɓace game da abin da ya shahi daidaiton ubangiji subhanahu wata'ala a kan al'arshi to akwai ayoyi da dama a cikin alkur'ani mai girma sun tabbatar da haka wanda a yau zaka ga abin ya zamanto abin magana har ana ce ai ubangiji subhanahu wataala an mushi wuri kuna makamancin wannan alhali abin da yake wajibi ga dukkan mutum mai imani idan aka ce maka wannan aya ce ta qur'ani wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacce abin da yake wajibi akan ka shine mi shine kai biyayya kai da'a akan abin da aka aka maka umarni akai Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata mana a wurare da dama a cikin Alƙur'ani mai girma cewa ya daidaita akan al'arshin shi. Wuri na farko Allah ke cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fi ma fil ardi jami'a huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim wuri na biyu ubangiji yake cewa a cikin suratul a'raf aya ta 54 inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathisan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul 'alamin العالمين أو أن الله كيتشوى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون هكا الله كيتشوى أتكر رعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرش sannan ubangiji ya daidaita akan al'arshin shi daidaitan da ta dace da girman Allah mai girma da buwaya wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun a cikin suratul daha Allah yake cewa ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa sannan kuma Allah ya ƙara a cikin furqan cewa Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arshi ar-rahmanu fas'al bihi khabira haka kuma Allah ya ƙara ambata a wani wuri Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh sai ce malakum min dunihi min waliyyin wala shafi' afala tatadhakkarun da sauran ayoyi makamantan wannan a wurare daban-daban wanda suke nuni akan cewa lalle Allah mai girma da buwaya ya daidaita akan al'arshin shi daidaita da ta dace da girman Allah subhanahu wataala abin da yake wajibi a kaina a kanki shine musallama mu yi imani game da abin da ya sha daidaiton Allah akan al'arshi sannan kuma mu yi imani akan cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya san dukkan wani abin da yake boye wani abin da yake sirrinta dukkan wani abin da yake sirri ne to Allah subhanahu wata'ala ya san shi Allah ya san abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai wannan duniyar tamu da abin da yake cikin ta gaba daya duka tana karkashin kulawa da ilimi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne Allah maɗaukaci sarki yake ambata cewa wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah iya da mukullayya na arziki wanda la ya'lamuha ba wanda ya san su in ba shi ba wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ya san abin da yake cikin albarru sarari wal bahru da abin da yake ruwa ne wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin ba wani ganye da zai hwado illa ya'lamuha face Allah ya san da cewa wannan ganyen zai hwado a lokaci kaza a saman kasa ma an ya sabko wuri kaza zai zauna kuma an ya zauna wuri kaza nan yaushe iska za su ta kada shi ko a doke shi ko a makamancin wannan waɗannan tafasir din gaba ɗaya suna cikin ilimin Allah mai girma da buwaya abin da ya shahi wata ne abin da ya shahi rana ce abin da ya shahi wane ne duka waɗannan Allah yana da ilimi ilimi kuma cikakke a kansu wannan shine abin da yake wajibi akan kenan ya'lamu sirra wa akhfa yace wa huwa wa huwa ala arshihi istawa ubangiji ya daidaita akan al'arshin shi subhanahu wa ta'ala inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ubangiji ba wani abin da yake boyuwa a gare shi ko a saman sarari ko kuma a can sama ba abin da yake boyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan malam ya ambata mana waɗannan gabbai da irin muhimmancin kuma da suke da kenan abin da yake wajibi a kanmu shine duk abin da suna ne na Allah siffa ce ta Allah to dole ne a same su daga cikin daga bangarori guda biyu ɗaya na farko ko ya zamanto an same ta a cikin Qur'ani ne ko kuma ya zamanto a cikin hadisai ne ingantattu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani amma in banda waɗannan guda biyun babu wata hanya ta uku da wani zai zo da wata siffa ga Allah ko kuma suna ga Allah subhanahu wataala sai malai ci gaba da cewa qala al-mu'alla malaka cewa wala yaqulu في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى ولا يقول في صفات الرب تعالى باب وند زي فدا game da siffofin Allah mai girma da buwaya zai ce kaifa a ce mishi Allah ya ce ya kaman yaya yaya mana a ce Allah yana ji ya ce yaya yake ji ko kuma a ce yana gani subhanallahi ya ce yaya yake gani to ba wanda zai faɗi wannan magana walima ko kuma a ce ai Allah ya kaza ya ce dan mi akai kaza illa shakun fillah sai dai mutumin da yake da shakka akan Allah subhanahu wataala tabaraka wataala mai girma da buwaya da haka zaka samu Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad ibn Hanbal da dukkan wani mutum wanda yake malami ne wanda ya biyo tafarki wanda yake na magabata wallahi zaka samu akan abin da ya shafi sunan Allah da sifofin Allah da Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal ba a samu inda suka saba ba babu zancen sabani ittifaqi ne da kaji ana cewa Malik ya saba ma Abu Hanifa ko Abu Hanifa ya saba ma Imam Shafi'i ko na makamancin wannan shi Imam Abu Hanifa shine na harkon su sannan Malik sannan Imam Shafi'i sannan Imam Ahmad ibn Hanbal Allah musu rahama gaba daya to da kayan an ce da wani ya wani ya saba ma wani to ana magana ne akan abin da ya shahi furu'a abin da ya shahi fiqhu fahimta amma ba abin da ya shahi usul ba usul abin da ya shahi aqida zaka samu aqidan su gaba ɗaya aqida ce iri daya maliki cewa wal qur'anu kalamullahi wa tanziluhu wa nuruhu wa laysa makhluqan li'anna al qur'ana min Allah wa ma kana min Allah falaysa bi makhluqin wa hakaza qala malik ibn anas wa ahmad ibn hanbal رحمه رحمهم الله ومن قب ومن قبل ومن قبلهما ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما والمراء فيه كفر امام البربهاري yake cewa wal qur'anu kalamullahi alqur'ani magana Allah ce wa tanziluhu sabkakken magana ce ta ubangiji subhanahu wataala wa nuruhu hasken shi ne wa laysa makhluqan alqur'ani ba halitta bane ba, ba. me yasa li'annal qur'ana min Allah saboda qur'ani daga wajen Allah yazo wama kana min Allah duk abin da yake daga wajen Allah kuma falaysa bi makhluqin to ba halitta bace ba wa hakaza mali ce kamar haka ne qala malik ibn anas malik ibn anas ya fadi wa ahmad ibn hanbal da imam ahmad ibn hanbal rahimahumullahu Allah ya rahama gare su duka magana suka fadi alqur'ani magana ce ta ubangiji subhanahu wataala mali ce wa haka za kala malik ibn anas wa ahmad ibn hanbal rahimahumullah yake cewa wa min qablihima sannan kuma da gabanin su ma min alfuqaha ina daga malaman fiqh irin su abu hanifa duka irin magana da suka yi kenan yace wa min ba'dihima da waɗanda suka biyo bayan su ma su ma irin magana da suka yi kenan sai yace mali ce wal mira'u jayayya da shakka shakka akan qur'ani magana Allah ce kuma magana Allah bace ba mali ce kufuru wannan abin kafirci ne kafircewa Allah subhanahu wata'ala ne saboda matsala ce daga cikin masail na aqida wanda ba a daga kafa ba a wasa da su alqur'ani maganar Allah ce subhanahu wata'ala wannan shine aqida ta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa annal qur'ana kalamullah magana ce ta Allah subhanahu wataala takallama bihi haqiqatan wa sami'ahu minhu jibril wa nazala bihi ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya magana da wannan alqur'anin bana ya hade shi malaika jibril ya ji sannan kuma ya sabkar da shi akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce aqida da take wajibi akan dukkan mutum mai imani ya kiyaye ya yi kokarin kiyayewa bi ma'ana ya yi kokarin ruko da ita to amma an samu daga cikin waɗanda suka ce a alƙur'ani ai ba magana ba ce ta Allah halitta ce ta Allah to waɗannan su ne a ƙungiyoyi za a ce mana ɓangarorin suke suka ɓace suka ɓace wa hanyar daidai saboda alƙur'ani mai girma dalilai suna nan masu yawa akan cewa lalle magana ce ta Allah subhanahu wataala kuma ubangiji ya tabbata cewa yana magana wa kallama Allah Musa taklima wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'amana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun to lalle tabbas alqur'ani magana ce ta Allah mai girma da buwaya kamar yadda a wurare daban-daban ubangiji ya yi maganan cewa wa in ahadun minal mushriki na idan wani daga cikin mushrikai kai manzala sallallahu alaihi wasallama istajaraka ya nemi yayi makwabtaka da kai ya nemi ka bashi ka bashi dama ka bashi kariya ya shigo garin musulmai ya zo masallacin su watakila ya zauna ya saurari karatu fa ajirhu ka bashi wannan kariya hatta yasma'a kalam Allah har ya ji maganar Allah kenan anan alqur'ani mai maganar Allah ce haka kuma Allah yake cewa game da munafukai Allah ce yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna so ne su sauya su canza maganar Allah mai girma da buwaya haka dalilai suna da yawa akan cewa lalle alqur'ani mai girma magana ce ta Allah subhanahu wataala Imam Ahmad Imam Dari da Imam Ahmad Imam Ahlus Sunna wal Jamaa ya ya gamu da fitintunu da yawa game da abin da shi tabbatar da wannan magana a lokacin da aka zo aka samu su yan bid'a suka tabbatar da cewa ai alqur'anin nan halitta ce ba magana Allah bane ba aka samu su shugabanni sarakuna na lokacin suka tsare musu gindi aka yi ta azabtar da Imam Ahmad ibn Hanbal amma dai al-Imam Ahmad ibn Hanbal waqafa mawqifal jibalin rasiyat tsayuwa yayi ya kafu a kahuwa irin na dutsi mana dutsin da yake da yake da bangarori da yawa a cikin ƙasa bai girgiza ba sannan kuma bai sabka daga abin da ya sani ba na asali ya tsaya akan haka aka duk aka walakantar aka aka walakanci aka bada kashi aka sa kasu aka yi wane ne amma duka yi hakuri akan haka nan ya yi haƙuri har sai lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya zo da ɗaya daga cikin waɗannan masu mulkin nan alwathiqu billah ya zo ƙarshe dai ya fahimci inda malin ya sa gaba sannan kuma maganar da malin ya ita ce daidai malin ya tabbatar da shi a wannan mai mulki ya tabbatar da shi akan haka kuma ya huddo shi daga cikin wannan mihna daga cikin wannan wannan jarrabawa da ya shiga da aka ƙur'ani maganar Allah ce subhanahu wata'ala sannan kuma wa tanziluhu sabkekke ne daga wajen Allah ai sabkikke ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta hanyar wasida na Jibril alaihi salam shine Allah ke cewa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin yace bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin aw lam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama bani isra'il har zuwa ƙarshen ayoyin Allah ke cewa nazala bihi ya sabko da wannan alqur'ani mai girma ar-ruhul amin mala'ika jibril wanda yake amincacce akan wa ya sabkar da shi ala qalbika akan zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama litakuna minal munzirina dan ka zamanto daga cikin masu gargadin mutane wannan qur'anin kuma ya sabko ne bilisanin da halshi arabiyyin balarabi mubin wanda yake mabayyani ai fa hadha wadihun wa jali wani abu ne wanda yake a bayyane karara imana qur'ani lalle sabkikke ne daga wajen Allah akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace wa nuruhu ai alqur'anu shi alkurani mai girman na haske ne Allah ke cewa walakin ja'alnahu nuran shi Qur'an nan mun sanya shi a matsayin haske ne na hadibihi man nasha'u min ibadina muke shiryaswa da sababin wannan alqur'ani man nasha'u wanda muka ga dama min ibadina man min ibadina daga cikin bayinmu sannan kuma Allah ke cewa thumma auhayna ilayka ruhan min amrina kenan alkur'ani mai girma sabkekke ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala an sabkar da shi an yi bayanin shi game da abin da ya shafi al'umma malik ya cewa man qablahum aw min qablihim min al-fuqaha wa man ba'dahum kenan daga wanda suka gabata suka gabaci al-imam imam malik da imam ahmad da sannan kuma wanda suka zo daga bayan su na abin da ya shahi tabi'a abin da shahi wanda suka zo wanda suka gabace su kenan sahabbai da tabi'ai sannan kuma wanda suke bayan su wanda suka biyo bayan su malaman kenan dukan su sun yi imani akan cewa lalle alqur'ani magana Allah ce alqur'ani maganar Allah ce wadda aka sabkar da ita akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ma ce wal mira'u fihi kufrun ay al mira'u fil qur'an hal huwa makhluqun aw ghayru makhluqin aw anna al insana yatashakkaku wa yaqulu ma adri almas'alatu khilafiyatun mutum ya ce ai ban sani ba mas'ala ce an yi sabani wani ya ce kaza wani ya ce kaza ni ai na zan tsaya shakkanka akan cewa maganar Allah ce wannan abu zai iya kai ka zuwa ga kafircewa Allah subhanahu wataala dan Allah ya tabbatar da cewa magana shi ce da kaga kenan babu zancen majali na ra'ayin wani ko ina ganin wani ko wani makamancin wannan sannan kuma in abu ya zama to mas'ala ce khilafiya ya kamata a yi duk abin da ka zo ya toshe maka ka rasa ya za ka yi me ya kamata ka yi abin da za ka yi shine ka koma zuwa ga littafin Allah ka koma zuwa ga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine Allah yake cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul Allah ce wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah dhalik zalikum Allah rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib kenan ka wajibi ne dukkan abin da ya shige maka duhu kenan abin da zaka shine ka koma zuwa ga mi Allah subhanahu wataala ya faɗa sannan kuma mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akai a wannan shine abin da yake wajibi akan mutum kenan alqur'ani magana ce ta Allah subhanahu wataala kar ka shiga cikin sabani ko kuma rudun masu rudun cewa ai halitta halitta Allah ce kaza kaza ne wannan ka fita daga cikin shi saboda ya tabbata cewa magana Allah ce sannan kuma ga can ayoyi da suke magana akan haka wanda malam ya riga ya ambata mana su a baya malam yake cewa wal imanu bir ru'yati yawmal qiyamati wal imanu bir ru'yati yawmal qiyamah أي أن المؤمنين يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو, وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان to iya daga cikin abin da yake wajibi ga mutum ya yi imani da shi abin da ya shahi ganin Allah mai girma da buwaya to ganin Allah mai girma da buwaya kuma wata matsala ce mana wani abu ne wanda yana da rassa kamar haka abu na harko shin ana iya ga Allah subhanahu wata'ala a duniya to ganin Allah mai girma da buwaya a duniya dalilai sun tabbatar da cewa ba za a ga Allah a duniya ba dalili na farko annabi musa alaihi salatu wasalam ya nema ya ga allah sai dai ubangiji yake ce mashi ya yi dubi zuwa ga wannan dutse fa'inista karra makanahu fasaufa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra musa sa'iqa lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya tajalli game da wannan dutsen sai wannan dutsen ya zama kamar fulawa kamar gari annabi musa shi ma can ya jehu ya suma falamma a faƙa yana tashi sai ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah tubtu ilaika na tubu zuwa gare ka ya Allah wa ana awwalul muslimina ni ne har kuma su miƙa wuya kaga wannan kenan Aisha Allah ƙarin ra'a gare ta da aka tambaye ta cewa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da aka yi Isra'i da Mi'raji da aka yi aka ta yi da shi aka yi Mi'raji da shi sama ya ga Allah ta ce duk mutumin da ya ce maka manzala da ya ta yi sama ya ga Allah faƙad a'zama alallahi firya haƙiƙa ya ƙirƙiri ya yanki ya sassaƙi wata ƙatuwa ƙarya ya ɗora wa Allah subhanahu wa ta'ala kenan babu inda aka ce manzon sallallahu alaihi ya ga ubangiji subhanahu wataala kin alaiti hal anan gidan duniya ba a ga Allah ba wani wuri da za a baka da wani tsarin karatu da za a karantar da kai a ce wane yayi wusuli ya narke ya ga Allah babu wannan babu wannan kai hankali kar ya raba ka da imaninka a ce wai wane an bashi wuridin da zai ga Allah ya shiga cikin ɗaki ya yi ta jan wannan wuridin ya yi ta jan wannan wuridin babu wani wuridin da zai sa ka ga Allah da haka kenan maganan ganin Allah a gidan duniya wannan babu ita sannan ganin Allah subhanahu wataala a gobe kiyama kuma sannan su wane ne za su ganshi to insha Allah ta'ala wannan sai zaman tuman a matsayin matashiyar karatun da malam yace wal imanu bir ru'yati yawmal qiyamati kenan da abin da yake da alaka da waɗannan abubuwa tunda bayani ne wanda yana da faɗi da gaske kuma iya da ɗaya daga cikin masailikin da an sa rudu a cikin shi ma'ana a yau an wayi gari wasu sun ce suna ga Allah a nan gidan duniya a nan gidan duniya annabi Musa ya nema ya nema Allah ya mushi yayi tajalli ya ganshi abin bai yi ba wa Allah ya ce mushi lan tarani lan tarani walakin inzur ila jabari fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani abin bai yi ba amma kuma a yau wani zai hutu ya ce wa al'umma ya ga Allah ta wace hanya kaman yaya babu wani dalilin da yake nuna ganin Allah a duniya insha Allah ta'ala wannan zai zama to matashiyan karatunmu a sati mai zawa abinda muka ji na aiki Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ikon aikatawa abinda muka ji na bari Allah ba mu ikon bari Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله